بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا رانا من البركة رانا تلا wacce take sha takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ko muke rana ta goma sha hudu ga watan tara a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu allah ya kaddara mana haɗuwa tare da 'yan uwa mata a wannan masallaci na muhammad tasiu foundation da ke a bariki gra don ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore wancan satin mun karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki ne ya ayu halazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أبيانه من تتونا أبن يشافي لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها من تتونا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من يبياني أكن وعاشروهن bil ma'ruf a gurguje abinda mu amta ba ko muka ambata shi a gurguje shine fadin Allah madaukakin sarki fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira wannan bangare na ayar ya ambata mana abinda ke faruwa kafin musulunci abinda ke rayu faruwa cikin musulunci shine ba a gadon mace da ƙarfi da yaji sannan ba a takura mata a gidan musulunci in ba a so a sake ta salaman salama in za a rike a rike ta da mutunci sannan ba a gallaza wa mace da ya zamanto an takura ta don ta fanshi kanta muka tattauna abin da ya shafi fansa da yadda aka fara shi a tarihin addinin musulunci so akwai wanda kuma zai ga shi ba gallazawa zai yi ba ba kuma saka ta zai yi ba amma a zuciyar shi baya son zama da wannan mata din shine abin da ayata take fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira fa in karihtumuhunna idan kun kyamace su kun tsane su fa asa Allah ce to ba mamaki malamai suka ce asa daga wajen Allah tana nufin tabbas amma a wajen ɗan adam littaraji tsammani ake da zato fa asa an takrahu shay'an kwaƙe in abu wa ya ja'ala Allah fihi khairan kasira sai Allah madaukakin sarki ya sa tarin albarka a cikin shi sai malamai suka ce kenan a iya samun mace ta kyamaci zama da miji amma daidai lokacin albarkar rayuwarta ta duniya da lahira tana cikin zama da wannan miji miji zai iya kin matar shi a daidai lokacin shi kuma albarka da arzikinsa na duniya da zaman lafiya Allah ya sa a cikin wannan mata din fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira da haka miji zai iya kin mata akwai alkhairi mata za ta iya kin miji akwai alkhairi a ciki shine ibnu kasir yake cewa ai fa asa an yakuna sabrukum ma imsakikum lahunna wa karahatihinna fihi khairun kathirun lakum fid dunya wal akhirah yace akwai yuwa hakurin da za ku yi wajen rike wannan matan nan tare da cewa kuna kin su ba ku akan su ba san yanzu ya tafi sai kuma Allah ya sa muku albarka da yawa wannan wata ilkena idan muka zauna muka yi tunani akan wannan aya yana karanta mana abin da ke faruwa a gidaje da dama a unguwanni da yawa wata in har waɗanda suke tare da ni sun bi cikin halin ko sun biyo cikin halin ko suna cikin hali ɗin akwai wanda zai ga kawai ba laifin tsaye ba laifin zaune kawai ba ya son zama da mata ita ma za ta ga ba laifin tsaye babu laifin zaune ba ta son zama da miji ana iya samun wannan a tsari na cikin zamantakewa a wuri sai Allah yake gaya mana kenan fa asa an takrahu shay'an kwa iya kin abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera sai Allah madaukakin sarki ya sa muku albarka mai dawa Abdul Dan Abbas yake cewa alkhairin da Allah madaukakin sarki zai sa muku huwa an ya'tifa alaiha fa yurzaqa minha walad mutum ya tausa matarsa ya mutunta ta ya ga kimar iyayenta ya ga kimar sulukansa ya ga cewa ba mamaki fa akwai masu santa wajen goma ko sama da goma duk aka ce an hana su an bashi ya zai iya tuno wannan albarkar ya tuno wannan alherin sai ya yi haƙuri shi kuma cikin khairar kasiran da Allah zai sa shi sai ya sa masa arzikin iyali tare da shi a yana sa wani lokacin a samu mahaddatan Qur'ani a samu malaman Islamiyya a samu mata masu zaman aure a samu masu mutunci masu karatun Alƙur'ani a samu masu biyayya ga mazajensu a dalilin haka ta samu aljanna ta nema masa aljanna ta nema masa ceto a wajen Allah madaukakin sarki in kuma aka zo a bangaren duniya wata ta iya aifa masa sarki ta iya aifa masa gwamna ta iya aifa masa shugaban kasa dan dukkan waɗannan da muke faɗa mata ne suka haife su ba wanda mace ta haife shi ba ko ba wani shugaban kasa da mace ta haife shi ba ba wani gwamna da mace ta haife shi ba ba wani sarki da mace ta haife shi ba ba wani kansila da mace ta haife shi ba ba wani dan kasuwa da mace ta haife shi ba so kenan waɗannan da suka haifi waɗannan su ma fa mazajensu haƙuri suka yi inda baban shugaban ƙasa bai haƙuri ba ya zauna da baban shi da bata haife shi ba da baban gwamna bai haƙuri ba ya zauna da matar shi da ba haife shi ba fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira in mun da fagen karatun da muke wata ilmu ba da iyayen mu ba su yi hakuri ba da wata ilba irin waɗannan zaman ake ba fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi yace la yafraq mu'minun mu'minatan mutum mumini kare kyamaci mumini in kariha minha khuluqan anan kuma yace in sakhita minha khuluqan in yana kin halinta rabiya minha akhar to zai so wani halin daga cikin halayen da Allah madaukakin sarki ya bata wannan kuma ina ji mun yi bayanin sa a wancan satin cewa babu wani wanda babu albarka tare da shi ba wata mace da babu albarka tare da ita ba wata mace da Allah madaukakin sarki bai sa alkhairi a jikinta ba wannan akwai hangara daidai gurin nan
na kanta kanta ba inda Allah madaukakin sarki bai sa albarka ba ko ina ne akwai inda Allah madaukakin sarki ya sa albarka wa fa asa an takrahu sha'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira shi yasa malamai suka ce in dan mutun ya tsana matar shi saboda tana masa laifi in dai dan wannan dalilin ne to kada ya kara aure kawai saboda duk wanda zai karo za ta karo da shi har mun faɗi ma karin magana cewa duk abin da ya maganin matsala ta hima na kawo tasa matsala ɗin sai dai idan za a ƙara auren ne don wani dalili wataƙila yana da buƙatar yawan ƴaƴa mace haihuwar ta ɗaya biyu a cikin shekaru ne amma idan da mata hudu ba mamaki a shekara ɗaya duka ukun su aiki ko a wata ɗaya duka ukun su aiki abin da mace ɗaya ba za ta iya yi bai kenan wataƙila wani sau yake ga gidansa da yara wajen arba'in su kasa bol su cika ajin firamare su yi waye wannan kaga ba ake masa ɗaya bane ba wani kuma so yake kawai ya shigo gidan ya tada su kwarancan wannan ta yi wanka wannan tana aiki wannan tana saƙa wannan tana ɗinki kowace ta kama abin da yake gabanta shi yake so yake fara to wani sai ƙara amma in dai dan an bakanta mata rai ne to kada ya ƙara haka ita ma mai son a sake ta in dai dan mijinta ya masa laifi ne take so a sake ta ta same shi baya da take tsammani ba ta same shi baya cefane ta same shi baya kaza ta same shi da wasu 'yan ƙananan laifuka in dai wanda za a iya jurewa ne to kar ta kashe aurenta saboda wannan duk gidan da za ta je akwai irin wannan matsala ko ƙarin a kanta idan kin sa miji ya sake ki saboda mai saboda ba a cefane in ya zo da safe kawai baki ɗari uku ya fice shi kenan ba zai ƙara da ba sai sha biyun dare so inda za ki je wa ya baki tabbacin 500 za a bada ko 600 ko 700 za a iya samun daidai da haka za a iya samun ƙasa da haka za a iya samun da haka in dai rayuwa ta tafi ana addini ana zaune lafiya da mutunci da martaba in dai ƙananan kurakure ne za a iya ɗauke to a ɗauke su fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira Allah zai sanya albarka mai yawa a cikin shi darussan da muka fita a cikin ayar wancan satin in uwa mata dalilin haka ne muka yi hudubar juma'a akan wannan ayar ita ma da ta wuce wataƙila wanda suke bibiyar in sun saurari juma'a za su ga cewa abubuwan da mun faɗa ba ma a karatun fata mun faɗa a karatun maza wanda mun faɗa ba kuma a hudar mu ba za mu lokacin an faɗa a cikin karatun da muka yi na mata wataƙila wanda ta haɗa guda biyu da su za ta ji dukkan abin da muka fidda a cikin alkhairi bayan mun yi karatun mun ga cewa abu da yawa maza ya shafa kar ba wata ta ji cewa ya kamata mijinta ya mata kaza ya yi kaza ya yi kaza kuma bai ji ba da aka sai aka gaya masa a hudu ba to akwai kaza akwai kaza wanda yake hakoki ne na mata Allah ba mu ikon taimakawa ai Allah ba mu ikon kiyayewa aya ta gaba ita ma dai har yanzu tana da alaka da mace amma kuma ita ma hukunce hukuncenta mai tsoka yana da alaka da maza ne shine Allah ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin yanzu Allah ya ce kar a gada dole Allah ya ce kar a gallaza mata Allah ya ce fa asa an takarhu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira amma za a je tiken da auren ba zai iyo ba rabuwar sai ta zo kuma dole sai an rabu sai Allah ya ce to ga doka ga maza wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji in kun yi nufin canja mace a gurbin mace mutum iya abin da zai yi a rayuwa mata daya wannan din zaman ya gagara so yake ya sake ta don haka a saken da yake so ya mata kuma ya kashe kuɗi wata ilba maki wata an kashe wajen naira miliyan ɗaya a aurenta kuma a kwana biyu auren ya mutu kaga asarar miliyan ɗaya ba kowa zai iya jure ta ba sai Allah ya ce to wa in aratum istibdala zawjin makana zawjin idan kuna so ku canja mace a gurbin mace a saki wata a kawo wata wa ataytum ihdahunna qintaran amma kun bai wa ɗayan su ɗaya cikin mata qintaran shine qintari menene qintari suka ce dukiya mai yawa wasu malaman suka ce abin da ya kai girman dutsen koko ko kuma ya zamanto tarin azurfa da zinare mai yawa wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima qintar dukiya ce da ta kai ta tsone ido mai tarin yawa sai aka ce to idan an ba mata wannan a matsayin dukiyar aure ko mutum yake so ya sake ta ya kai ta gidansu ya kawo wata sai Allah ce fala ta aqulu minhu shay'an dokar ku karbi komai a cikin dukiyar da kuka ba ni ne fala ta aqulu minhu shay'an kar ku karbi komai cikin dukiyar da Allah madaukakin sarki ya kaddara kuka ba su kafin ku aure su anan kenan sai muke da fikihu guda biyu fikihu na farko idan zama ya kici ya cinyewa ana iya sakin mace a auri wata in dai ya ƙi ci ya ƙi cinyewa an bi matakan da ya kamata a yi a saka ba laifi ba ne kenan halal ne a yi sake tsarin addinin musulunci abu na biyu ana iya ba mace dukiya mai bala'in yawa idan ana so a aure ta kamar nawa ne ya kamata a ce an bada iyaka ƙarshen yawa in na tambaye ku na ba na ji wallahi kowa magana ba ake girman dutsen hudu a ga mana shi a naira kawai ke ma faɗi karki damu ba matsala wallahi ai tambaya aka yi ko e kawai nawa kike gani miliyan bakwai ko wata fa miliyan goma wata fa na ami a hankalta barkawa to yanzu mu kaddara an ba mace naira miliyan goma wa ataitum ihdahunna na'am wa ataitum ihdahunna qintaran a karku raba mana ajin kuma an ba ma ɗayan su qintar ita sai aka ce dukiya mai yawa wata kila yanzu in muka zo na aka ce wani zai yi aure sai aka ce ya ba da sadakin naira miliyan ɗaya wata kila duk garin nan sai an yamuɗi sai wane ne ya aure wani miliyan fa ya bada sadaki oh iya yi wasu yake nuna mutane ya samu kuɗi in ka je ma ɓarawo ne a ina duka wannan sadakin sai an yi ya buɗe da akansa kenan ƙimɓar bara mu tattauna mu game za mu samu a dukiyar ƙimɓar wanda kuma ana bada ta a sadaki yanzu mun zo wani lokaci da aka yi ƙoƙarin a daidaita dukiyar aure a wannan garin namu ko? ko ba haka bane ba wasu mata suka ce ba haka ba wasu maza suka ce ba haka ba to irin wannan abin ya faru a zamanin Umar dan Khattabi su ma mata sun ki auruwa suna nan a gidaje ya hau bari yayi doka ya ce a rage sadaki sai mu dauki abin da yace ragewar sai mu ga yayi daidai da abin da muke ciki ko bai yi daidai da abin da muke ciki ba a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito ta hanyar Ismail har zuwa ga an abil ajifa a sulami magana ta tuke zuwa guri shi ya ce sami ita umar abu da khattabi ya ce da kunne na na ji umar ɗan khattabi ya ƙulu a jawabin da yawa mutane yana cewa alala tugulu fi sadakin nisa ya ce jama'a ku daina tsawwalawa a cikin sadakin mata in za ku ba da sadaki ku daina bayarwa da yawa bayarwar sadaki da yawa ya hana waɗansu su aure ku ji abin da umar ɗan fatsa da yake faɗa fa inna halau kanat makram wata makrumatan inda tsawwala sadaki wani martaba ce da daraja fi duniya a rayuwar duniya aw taqwa inda Allah ko wata biyayya ce ga Allah madaukakin sarki kana aulakum biha annabi sallallahu alaihi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya dace ya aikata wannan sai ce ma asdaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama imra'atan min nisa'ihi yace du matan manzon Allah ba wacce manzon Allah ya bata sadaki wala usdiqat imra'atun min banatihi kuma cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata mata da aka bata sadaki mun san matan manzon Allah ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wace da wace akwai rukayya ko akwai fatima akwai zainab akwai ummu kulsum ba su hudu ba kenan waɗannan 'ya'yan nasa guda hudu sai ce da matansa da ya aura guda goma sha uku da 'ya'yansa guda hudu sai yake cewa ba wacce aka ba ta sadaki cikinsu kaga da zai iyakance sadaki ɗin ko aw usbiqat imra'atun min banatihi aksara min isnatay ashara ukiya ba wacce aka bata sama da ukiya goma sha biyu duka matan manzon Allah duka ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wacce aka bata sadaki sama da ukiya goma sha biyu nawa ce ukiya ɗaya na ba a sani ba na nan wajen fa nawa ce ukiya ɗaya kamar na taɓa bayanin ukiya ɗin wannan ko ukiya ɗaya suka ce shi ne filan azurfa ɗai ɗai ɗai ɗai har guda arba'in shi ne ukiya ɗaya so ukiya goma sha biyu filan azurfa ɗai ɗai ɗai ɗai kenan har guda ɗari hudu da tamanin shi ne sadakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi ne sadakin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama so idan ƙoƙiya ɗaya tana da silan azurfa guda arba'in arba'in sau goma ba shi da ɗari hudu ba ta ya ƙara guda biyu tamanin nawa ne silan azurfa ƙwaya ɗaya ciko ya kai nawa zai yi dubu biyar na zai iya yi to mu ɗauke mafi ƙanƙanta mana zai dubu uku sai mu yi ɗari hudu da tamanin ba shi ne yawan silar azurfan ba a buga mana ɗari hudu da tamanin sau nawa sau dubu uku nawa za a samu ɗari hudu da tamanin mu ɗauki silar a dubu uku nawa za a samu abinda malam ya buga mana shine a nan miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da naira arba'in wani shine mafi ƙanƙantar abin da za a samu silan azurfa a iyaka tunaninmu to sadakin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake so a ƙayyade aure sai aka ce miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in sai ce kada kowa ya bada sadaki sama da wannan shi zai na so ya rage ne wa ataitum ihdahunna qintara sai ce ɗayan ku zai bada sadaki da yawa kuma sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da matar sai ya je yana kyamatta saboda kuɗin da ya kashe a wajen sadakin shi wani lokacin sai ga kamar nauyi aka ɗora masa ta zame masa alaƙaƙai sai ce to duk wanda zai bada sadaki yayi kokari kar ya wuce miliyan 1 da 440 ko mu ce miliyan 1 da 500 duk da wannan fa malamai suka ce ba saka Umar dan Khattabi aka yi ba sai wata mata zo zake ta Umar dan Khattabi duk da sun ce duk hadisan da suka zo akan haka kamar ba su inganta ba Umar dan Khattabi kana so ka rage sadakin mata ka ce kar ya wuce miliyan 1 da 500 amma Allah da kansa ya ce wa ataitum ihdahunna qintara alhali ko ba ɗayansu dukiya mai tarin yawa sai ta ce kakai yace kuma an fasa da aka kenan fiƙihu na biyu da za mu fudda kenan za a iya ba mace kuɗi mai yawa da gaske a matsayin sadaki so kenan idan an ba mace miliyan biyar a aure ba laifi ba ne in an bata miliyan goma ba laifi ba ne in an kashe mata miliyan ɗari ba laifi ba ne wa ataitum ihdahunna qintaran sai Allah ce fala ta'khudhu minhu shay'a lokacin da kuke so ku rabu da ita ku auro wata kar ku karɓi ko ƙwandala a ciki karɓar zini ne laifi badawa ba laifi ba ne amma karɓa laifi ne shi ne ce wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a sai Allah ya ce a ta'khudhunahu to yanzu ku da kuke so ku karɓa kuna so ku karɓe shi ne buhutanan a matsayin ƙarya wa isman mubina da zunubi mai yawa duk wanda ya bada sadaki saboda yana so kuma ya saki matar ya kwace wannan sadakin sai aka ce wannan shine zunubin mai girma da Allah madaukakin sarki baya so shine yace ata'khudunahu buhutanan wa isman mubina sai Allah yake so ya faɗi menene dalilin da yasa ba za a karɓi sadakin ba kuna tattaunawa sai ce wa kaifa ta'khudunahu ya ma za ku karɓe shi na ba shi ƙarfi uku ba wa kaifa ta aku gonahu ya ma za ku karɓi abin da kuka ba su wa ƙad afda ba'dukum ila ba'dhin alhali sashenku ya karkata zuwa ga sashi alhali sashenku ya zama to na sashi sai malamai suka tattauna menene kalmar ifda'i wanda namiji kewa mace mace kewa namiji ina aka ce kinaya ce ta zamantakewar aure ta haduwar aure tsakanin miji da mata ai idan namiji aka ce afda ilaiha to ya san matar shi a matsayin matar aure idan aka ce matar afdat ila rajuli ita ma ta san namijin a matsayin mijin aurenta sai aka ce to in dai ta san ka a matsayin miji ta santa a matsayin mace sai Allah ce to ko naira miliyan nawa aka bada ta riga ta ci wannan kuɗin ba a karɓar wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma matan suka karba muku alƙawari wanda yake alƙawari mai girma menene mithaqan ghaliz da ake karba a wajen aure alƙawari mai girma ko alƙawari mai kauri wanne ne a wajen aure wa akhadna minkum mithaqan ghaliza Abdullah dan Abbas yake cewa abinda ake nufi da mithaqan ghaliza shine al-aqdu shi wannan kullu auren da aka yi alwalin ta yazo alwalin ta yazo ga shedu ga sadaki an haɗu an ɗaura Allah ya bada zama lafiya wannan shi ake kira alƙawari mai girma daga ran da aka ɗaura auren nan zaka ga an ce mata ta zama amarya waƙar 'yan mata ta zama ɗauko-ɗauko ko daga ranar kusan 'yancinta duk ya ƙare ta dawo ƙarƙashin zama mijinta wannan nauyin da ta ɗauka a dalilin sa Allah ce kar a karɓi komai a gurinta wa kar afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza sun karɓa alƙawari alƙawari wanda yake mai girma ne wannan ina da kusan su ne ayoyin guda biyu da muka karasa karatunsu wanda suke ɗamfare da waɗancan karatun da muka wuce to me sakan galiza a dalilin sa Allah madaukakin sarki yace kada karba wasu malaman suka ce mi sakan galiza shine amanar da aka dora wa namiji a wajen daurin aurenta akhasumuhunna bi amanatillahi kun karbe su ne da amanar Allah wastahalaltum furujahunna bi kalimatillahi aka halasta muku su din da darajar su a matsayin kalmar Allah madaukakin sarki da aka ambata a wajen ɗaura auren wasu malaman suka ce wannan faɗin innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu da za a yi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ita ce misaqan ghaliza da aka ɗaura ambata a wajen ɗaurin aure aka ce da wannan ya zamanto ba za a karbi abin da aka bawa mata ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin da Imam Ibn Kathir ya rufe wannan ayar da ita shine abin da ya faɗa a cikin hudubarsa ta ban kwana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ta yace ta wastausu bin nisa'i khairan fa innakum akhasumuhunna bi amanillahi wastahalaltum furujahunna bi kalimatillahi yana so yace misaqan ghaliza ita ce amana da alƙawari da ake ɗauka kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace lalle ku zamanto masu kyautata wasiya a wajen mata duk wanda za a nemi shawararsa akan mace ya bada mai kyau duk wata za a tambaye ta akan wata ta faɗa abin da ta sani shine na alkhairi in wani ya kofulo akan zai yi saki ko zai kori matarsa ko zai yi kaza a faɗi kalma mai kyau shine ma'anar istausu bin nisa'i khaira wata yau surutu ya yi yawa wallahi me yake faruwa ne me yake faruwa mene ne haifar da surutu ne ko yawan sadaki na a ai an yi ta maganganu ne kasa kasa kafin na yaron mu yasa da ce surutun ya yi yawa masu yara da Allah a taimaka an zo da su ake rike su in aka yi biyu babu shi kenan ke baki yi ba kuma wani bai ji ba ke baki ji ba wata bata saurara ba an samu abin da ba a so a ciki da haka a takaice dai waɗannan su ne ayoyi guda biyu da muka yi karatun mu na yau shine wa in aratum istibdala zawjin ma kana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وتجي تسوية ما تنبيع وتجي تسوية ما تنبيع وتبارك الله تأجهن نعم نعم kika ce na'am a'a kin ji abin da nace wace ce ta shirya ma tambaya ba wace ce mai tambaya ba yanzu in kin shirya ni ne zan tambaye ki eh ni ne zan tambaye ki yanzu kin shirya ko a tambaye wata wace ce ta shirya tun da muka da bayan sallah ba mi tambaya ba na tara karatuttuka da yawa ko na tara tambayoyi da yawa wace ce ta shirya malama kin shirya na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin menene fikihun da muka fidda a gurin kawai fikihun da muka fidda kai tsaye ana iya ana iya sakin mace a auri wata nawa ne kololuwar sadakin da ya kamata namiji ya ba mace ban fiye son zance ƙasa-ƙasa ba nawa ne ƙololuwar sadakin da mutum ya kamata ya ba mace na? kika ce a yi kawai da kawai da wani lokaci ma na? miliyan miliyan arba'in shi ne ƙololuwa? na'am bara na wajen su taya kicin na miliyan me yasa kika ce miliyan goma da ɗari idan an bada to me na'am na faɗa ko to me yasa kika iyakance iyaka goma saboda na faɗa so yanzu idan yau na sai muku a iya bada gudan goma gobe kuma a karatu sai na ce a iya bada miliyan ashirin na sai a ƙara ɗora sai yasa ce wani hukun in faɗa ne da na gobe sai na tambaye ku nawa ne iya abin da ya kamata a ba mace na ba a kayyade ba wa ataitum na'am na ba a kayyade ba shine abin da malama ta faɗa iya abin da za a bawa mace a iya ta sadaki ba a kayyade ba abin da mai aura ya ga zai iya aura abinda mai aurarwa ya ga zai iya aurarwa wannan shine abinda ake bukata a tsakaninsu ba a kayyade ba da haka kololuwarsa zuwa sama ba birki shi yasa da umar ya zo zai taka birki aka ce kar ya taka ƙasa fa shine abinda malamai suka tattauna kada ya yi ƙasa da kaza kai kai ƙasa shi ne aka ce kada ya yi ƙasa da rubu'u dinar a malikiya rubu'u dinar ina ga a wannan satin abin da aka fidda kiyasansa shi ne dubu ashirin da biyar da ɗari bakwai ko da nawa ne ko da ɗari biyu da wani abu roughly dai dubu ashirin da shida shi ne kada a aurar da mace ko da tsohuwa ce a ƙasa da naira dubu ashirin da shida kada kuma in aka ɗaga sama wani ya iyakance iya abin da suka yi ittifaki hina iya abin da ake karba ba mamaki wata tana gani ita martabata da kimata da komanta ya kai sai kace ne duk wanda yake so ya aure ni ya kawo miliyan 100 shikenan inda bai so ya kawo miliyan 100 in ba mai so a bata kowa ake bata yi laifi saboda mai haƙƙinta ne wa ataytum ihdahunna qintara iyaka sama bai iyaka ƙasa kada ai ƙasa da rubu dinar amma saman ana iya faɗa saboda maslaha ƙasa duk abin da mai aurarwa ko mai aura ta ce a bata ya mata ya yi daidai mun wuce a cikin un musulmin da mun dawo tambayar inda ke nake tambaya ko wannan wani abu ne ya ɗauke mu ka koma idan mun dawo tambayar nawa ne aka bada a sadakin un musulmi na kika ce wala ta da sosai ba a bata kuɗi ba wanda zai aure ta ne ta ce ya musulunta in ya musulunta musulunci shine sadakinta aka musulunta kuma ya zama ta shine sadakinta mata suka ce kuma wallahi ta fi so albarkar sadaki a duniya saboda ita musulunta aka yi ya zama to shine ne shine sadakinta kaga kenan abinda mace ta karba a matsayin sadaki ta aminta da shi shine ake la'akari da shi a matsayin sadaki banda wannan fa a na muka samu wani sadaki da aka bada wanda ba irin wannan ba ba irin na kuɗi ba za ki tuno ni na'am na'am akwai matar da sallallahu alaihi wa sallam menene zaman to sadaki kika ce daga cikin alqur'ani akwai wadda ita sadakinta shine a karantar da ita surori daga cikin alqur'ani shi ma ya zaman to sadaki kafin a zo surori aka ce je ka nemo ko da silan azurfa ne ko silan tagulla ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hida danginsa aka raba kwandalar da ra'a ba kenan yanzu ana maganar aure abinda aka samu ittifaki da fahimtar juna tsakanin gidan mata da gidan miji wannan shine abin da ake magana a kai kasa malamai sun ce kare kasa da ordinary sama babu iyaka wanda kika ga yayi abin da ta ga yayi shine abin da za a tsaya a kansa insha Allah tabaraka wa ta'ala malam insha Allah zan kara miki wasu tambayoyin a karatu na gaba sai da mutum na cikin naki ina ji duka wanda aka yi ana ɗaya ce ta fita waje daga cikin tambayoyi ko sai mai tambayar duk da naga kamar tabbas saura yanzu kin fara cewa karatu rana ya ce ya halatta idan mutum na'am na na'am na'am shine kike so a hada miki na'am malama take cewa a karatun rana ya ce mun ce idan mace ba ta son zama da miji za ta dawo mai da abin da ya bata haka ne yau kuma sai aka ce shi mijin kar ya karba ko na bambancin rana ya ce da yau wancan ita ce ba ta son sa ba ta son zama da ita kuma take so a kashe auren ita kuma bata da kalmar na sake ka yasa aka ce to ta dawo da abin da aka ba da hayar zaman to shine makofin na sake ka yau kuma shi ɗin shi ne baya santa ba ita bace bata sansa ita tana son zama da shi sai aka ce to kai da kuskure karɓi komai tun da shi ne baya so kamar daidai da daidai da kowa an masa adalci ita bata so sai aka ce ta dawo da shi shi ne baya so sai aka ce duk abin da ya bata kada ya karɓa wani hin abin da ya fi dacewa a ciki kuma banda ma an ce kar a karɓa ɗin fa idan muka koma a wata surar har da jin daɗi da ake ba su idan an sake mace ba haka ake cewa ba kwahe gangi ba ki tafi idan tana da kujeru da gado da waye kai ne ya kamata ka nemo mota ta kwanye in ta gama idda ka kai ta gidansu in aka tsaya aka kama da kai aka shiga da su gida za ku yi sallama kuma ya ka ɗauko kamar yan dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko dubu ɗari ko ka ce da wannan ka ɗan fara jari kafin Allah kawo zawarawa shi ne abin da ake to kaga kenan da aka ce ya bada kuma ya karɓa ma abin mata so ba a ciki wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika na assalamu alaikum Allah saka malam da lafiya da imani da mu baki ɗaya amin tambaya ta ita ce shin akwai bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu alhilmu da asabru suna da bambanci akwai bambanci alhilm shine haƙuri wanda yake ya kai ƙololuwa ko a ce ba abinda bahaushe ke ce masa juriya ana jin raɗaɗin abin ana jin zafin abin kuma a yi haƙuri a kauda a kansa kuma in an kauda kai ba a sake dubo shi har abada wannan galibi an fi magana a kan alhilmu a nan gurin amma ka jure ya ma raɗaɗe a rai amma da ka ce ka kauda kai to har abada ba ka sake waiwayen shi shi kuma asabru raɗaɗin yana nan a rai ba a manta shi ba yana tasowa lokaci zuwa lokaci kuma har ana ma gori a kan wani lokaci mace za ta iya faɗa da mijinta to a yi haƙuri a yi haƙuri ta ce shi kenan an haƙura bayan wata biyar sai suka sake faɗa ta ce ai dama ran nan me kenan dama ran nan sai ta sake dawo da wannan laifin to a yi haƙuri a yi haƙuri to a yi hau da ta ji ana musu sulo ta ce ai dama ran nan wani shi ne haƙuri shi haƙuri akan iya dawo da abin da ya faru cikin shi amma al'ilm shi an wuce shafinsa ba a dawa har abada shi yasa za ga da yawa Allah madaukakin sarki ya fi siffata kansa da karmar alhalim idan yayi haƙurin ya kau da kai ku har abada baya juyowa ta kan wannan abin an wuce shi shine abin da ya zo kwakwalwa ta a yanzu Allah ta'ala a'lam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم